صحبه أهل الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته shida ga watan dulqada shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan biyar da hudu ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 165 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah muna cikin yakin tabuk can wajen karshe shafi na 245 masu irin littafi na in za a tuna za mu tashi ne a hadisin sai muslim mala ya ce wa fi sahi muslim an mu'azin an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama قال قبل وصوله إلى تبوك فإنكم ستأتون غدا إن شاء الله أين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقناها إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستم من مائها شيئا قال نعم فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi a cikin al-fada'il abinda hadisin yake dauke da shi daga mu'az dan jabal Allah ya da shi manzo Allah ne ya ce wa sahabbai kafin ya isa zuwa tabuka ya ce za ku zo gobe insha Allahu za ku je wani ruwa na tabo sata'atuna gadan insha Allahu aina tabuk ain din ana nufin idan ruwa ne za ku je ku tarar da wani idan ruwa na tabo amma ba za ku isa wurin ba sai rana ta fito ta daga ta yi zafi wannan yana nuna mana cewa annabi yana magana ne da wahayi gobe za a tafi gobe za a isa amma kafin a isa din ya faɗi lokacin da za a isa wuri ya ce ga doka duk wanda ya je wajen wannan ido na ruwa kai ya yadda fala ya masanna min ma'iha shay'an hatta ati kada ya yadda ya taɓa ruwan nan sai na zo sabai suka ce muka je sai muka samu wasu sun riga mu wasu mutane guda biyu sun riga mu zuwa kuma ga idan ruwan nan yana ɗan tsirara ɗan siriri kamar shiraki siririn abu haka bai da yawa idan ruwan yana yana tabiddu bi shay'in mimma yana fitar da wani abu na ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo ya ce da na hana ku ku taɓa ruwan nan kun taɓa su waɗannan mutane sai suka ce eh wanda Allah ya aibata su ya musu faɗa musamman nabi sallallahu alaihi wasallam ba na ce kar ku taɓa ba ba na ce ku yi kaza ba ma'ana ya nuna fushinsa da saba umarnin da aka yi ya faɗa abin da zai faɗa wa ƙala lahuma masha Allah an yi kula sannan kuma sahabbai suka sa hannayensu suka ta ɗiban wannan ruwa har sai da ruwan nan ya haɗu ya taru ta ma'afishai suka zuba suka tara shi kamar a wani mazubi haka da ya taru sai annabi ya je ya wanke fuskarsa da hannayensa a cikin ruwan sai ya ɗauki wannan mazubin ruwan da ya wanke fuskarsa da hannayensa a ciki ya mai da ruwan wankin hannu da idon a ciki da fuskar sai ya kwaranya wa idon wannan ruwan wanda yake zubowa mislu shirak din nan sai gashi wato ruwan nan yana ya fara ya fara fitowa da gudu da kamar shiraki ne an ce shirak dan karami haka dan siriri yake tantiga haka idan ruwa amma daga annabi ya wanke fuskarsa ya wanke hannunsa a ciki da ya zuba ruwan sai gashi ya zama kamar bima'in munhamir in an ce ma'in munhamir ana nufin ruwan da yake bulbulowa ya ta zubowa yana ta fita waje har sai da mutane duka kowa ya sha wannan ruwa to wannan shine hikimar da annabi ya ce kar wanda ya taɓa ruwan nan idan an zo sai ni na zo na ce a yi daman addu'a yake so ya yi saboda ruwan ya yi albarka shi ne manzan Allah ya ce ya kai mu'azu mai ruwayar hadisin kenan idan rayuwa ce maka tsawo ya ce kana nan za ka zo wata rana ka ganin gurin ya cika da bishiyoyi saboda idan ruwan ya zama kogi zai ta bulbula ya ta bulbula yanzu dan dan idan ruwa ne kaɗan haka yake dan bulbulowa ma wani bai san da shi ba zai wuce amma tunda annabi yayi addu'a a cikin wannan ruwa to zai yi ta bulbula ya ce in dai kai nisan kwana sai ka zo ka tarar da wannan wuri ɗin ya cika da yayi baki kirin da bishiyoyi gaba ɗaya saboda wurin ya jika kuma ya samu ni'ima da albarka kuma haka wurin ya zama bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ruri ya zama masha Allah tabarakallah falamman ta ila tabuka atahu sahibu ablata sahibu ailata فصالحه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جربة وأزرة أزرح فصالحهم على الجزية وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمانة من الله ومن محمد النبي صلى الله عليه وسلم ليحنة ابن رؤية ابن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يهول ماله دون نفسه وإنه لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر manzo Allah ya isa ta boka sai ga wani sarki wani shugaba na aila ya zo ya samu annabi ya ce ni na zo ne a yi sulhu kawai zan rinka biyan ka jizya tunda yau ka zo musulunci ya isa wannan guri na tabuka to mu ba za mu musulunta ba amma za mu rinka baka jizya to malam kaji asalin haraji shine asalin haraji shine asalin haraji wanda zai zauna a wuri na musulmi kuma bai zai musulunta ba to zai rinka ba da wannan kudi na jizya ko a wata-wata ko sati-sati ko shekara-shekara shikenan sai a zauna lafiya ba wanda shekara nawa za su yi ba komai sai ko mutanen garin jarba da azrah su ma suka zo annabi ya sulhu da su to za ku ci gaba da zama za ku ba mu jizya suka ce eh mun aminta mun yadda manzo Allah ya rubuta takarda ko yasa aka rubuta takarda da shi mai garin Aila bismillahir rahmanir rahim yace ga takarda nan ta aminci da Allah daga Allah da kuma manzon Allah annabin Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yahnata bin ru'ba da kuma mutanen aila gaba daya dukkan jiragen ku na ruwa da ababen hawan ku sayyaratin ababen hawa duka fil barri wal bahr na ƙasa da na cikin kogi duka suna ƙarƙashin alƙawarin Allah wa zimmatu Muhammadin Nabi da kuma alƙawarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ومن كان من معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر da duk wanda ma suke tare da ku cikin mutanen Yaman da mutanen Sham da kuma mutanen Albah duk wanda ya yi wani abu sabo to wannan ba za a kwace dukiyarsa ba amma duk wanda ya ɗauka a cikin mutane wannan kuma nasa ne amma mu ba za mu karɓi dukiyarsa ba kuma bai halatta a hana waɗannan mutane da aka yi sulhu da su ba la yahillu an yumna'u ko yamna'u ma'an yuridunahu ruwa da ake so za a sha to kada a hana sha ko hanya da ake so za a bi ta ruwa ko ta fili kar a hana ma'ana su zauna cikin aminci ba abin da za a hana su kuma ba za a yaƙe su ba tunda an yi sulhu za su bayar da jizya yanzu kuma musulmi su suke ba da jizyar Allah mana afuwa ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر ابن عبد الملك ال ال الكندي صاحب الدومة الجندل كان وقال إنك ستجده يصير البقر فمضى خالد حتى إذا كان من حسنه بمنظر العين في ليلة مقمرة أقام وجاءت بقر الوحش حتى حكت بقرونها باب القصر فخرج إليهم أكيدر في جماعة من خاصته فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا أكيدر وقتلوا أخاه حسان فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية وكان نصرانيا wanda Allah ya aika Khalid ibn al-Walid zuwa ga wani sarki mai suna Ukaidar ibn Abdul Malik al-Kindi shine a shugaban Danwatul Jandal a sai annabi ya ce wa Khalid ibn al-Walid idan ka je zaka same shi yana farautar saniya cikin sifarsa da alamarsa Khalid ya tafi har sai da ya je hisnin ɗinsa shingensa kangonsa ya gan shi ido da ido bi manzaril aini amma da daddare Khalid din ya isa bi lailatin mukmiratin fi lailatin mukmiratin a cikin dare mai hasken farin wata sai ya tashi miƙe sai ga shanu nan na daji bakar wahsh suka zo suna tunkurin ainihin wato kofar shingen nasa ko kofar benen nasa hatta hakat bi ƙuruni ha babul ƙasar da ukai da ji ɗaba ya ji motsin ana taɓa masa ƙofar ainihin fadarsa sai ya fito fakar da ilayhim ukai da fi jama'atin da khasaci cikin keɓantattun mutanensa ka ce sojojinsa da bodyguard ɗinsa sai ya fito cikin fushi yana fitowa mayakan annabi sallallahu alaihi wasallama mahaya dawaki sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ai sai suka ci karo da shi suka kame shi suka rike shi ya kamu kam a hannu akwai dan uwansa mai suna Hassan suka kashe dan uwan yayi taurin kai ne wajen ba wa ɗan'uwansa kariya kwanansa ya ƙare suka kashe shi manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya ce to shi wannan ukaidar ɗin a ƙyale shi kar a taɓa shi na tsare jininsa kuma na yi sulhu da shi zai rinka bayar da jizya wa kana nasaraniyan kirista ne shi wannan mutumin ibn sa'ad yake cewa أجاره خالد من القتل آه وكان مع خالد 420 فارسا على أن يفتح له دومة الجندل وفعل وصالحه على ألفي بعير وثمانية رأس وأربعة رمح ودرع فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سفية خالصا ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس ثم قسم ما بقي على أصحابه فكان لكل واحد منهم خمس فرائض um, uh, ibn sa'ad yana faɗa a cikin uh, littafinsa ya ce khalid ya tsare wannan bawan allah daga kisa bai kashe shi ba tunda shi ne kwamandan yakin bai kashe shi ba a alhali a lokacin khalid yana da karfin da zai iya kashe don yana tare da mutane sun kai wato 420 na farisan wato sojoji mahaya doki mutum 420 cewa za su fita su je su bude masa domitin jandal shi kenan sai aka yi sulhu da shi za a ba da ainihin wato raƙuma ɗari da bayi ɗari takwas da kuma kibiya-kibiya da mashi guda ɗari hudu da rigunan yaƙi duka aka ce manzan Allah ya cire safiya matarsa kenan safiya bin huyay ibn akhtab a ta sai keɓance ta sannan aka raba ganima aka fitar da 1 over 5 na abin da aka karba sannan sauran abin da ya saura aka raba shi ga sahabbai kowane ɗayansu sai da ya samu rabo kaso biyar biyar wani abin da aka samu kenan wannan ɗan abin da ya faru na waɗannan mutane da aka kai musu farmaki kenan ɗan abin da aka samu wanda Allah ya zauna a tabuka kwanaki goma sha sannan ya tafi duk da ba a yi yakin ba wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tabuka bid'a bid'a asharata laylatan thumma qafala thumma qafala ay thumma dhahaba raha wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qumtu min jawfi al-layli wa ana fi ghazwati tabuk فرأيت شؤلة نار في ناحية العسكري فأتيتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليان إليه هو يدليان إليه وهو يقول أدليا إلي أخاكما فدلياه إليه ولما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرض عنه الله أكبر قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة daga ibn mas'ud Allah ya yarda da shi yace na tashi cikin dare a lokacin muna tabuka tunda sun yi kwanaki goma sha a lokacin yakin tabuka sai na ga shi'ulatuna irin wato alamar an hura wuta a wani wuri alamar ga can an hura wuta shine shi'ulatuna a can gefen sojoji nahiyatul askar sai na je wajen wutan nan na gani ko me ake da wuta cikin dare haka yaje ina zuwa fa'iza rasulullah sun samu abubakar umar sai ga manzan Allah ga abubakar ga umar da annabi da abubakar da umar sai ga wani sahabi mai suna abdullahi zulbajadai ne ya mutu shi kuma lokacin Allah ya yi masa cikawa sai na ga ya rasu kadmata sai na ga ashe wutan nan da aka hura annabi ne da abubakar da umar suke tonon ramin kabari sai na ga annabi a cikin kabarin an tona ramin annabi ya tsunduma cikin kabarin yana cewa ku miƙo mini dan uwanku zan sa shi da hannuna a cikin kabarin nan Allahu akbar wa idahum qad hafaru lahu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hufrati da abubakar da umar sun ɗauki gawan abdullahi zulbajadain sun ɗauki gawansa suna zura shi cikin ina cikin wannan kabari annabi yana cewa ku miƙo mini ajliya ilayya akakuma ku miƙo min dan uwan ku miƙo min fadalla yahu ilayhi suka miƙa masa shi wannan bawan Allah Abdullahi Zulbajadain ya samu rabo annabi ne da kansa ya shigar da shi ya binne shi cikin kabari falamma hayya'ahu li shiqqihi yayin da annabi ya shirya shi ya sa shi kabarin su shiqqi kabarin sa shiq shine shaq wanda muka saba muna irin normal wannan kabari da muke akwai kabarin lahadu akwai kabarin shaq ko shiq to annabi ya shirya shi ya sa shi kawai za a tura masa ƙasa sai annabi ya daga hannu ya ce Allahumma qad amsaytu radiyan anhu ya Allah na yi yammaci ina mai yadda da wannan bawan Allah na yadda da shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar farda anhu ya Allah ka yarda da shi ka yarda da shi qad amsaytu radiyan anhu Allah na yi yammaci na yarda da shi ina fatan ka yarda da shi yanzu akwai shakka akan wani bawa Allah ba Allah ya rabaita Ibn Mas'ud ya ce ya kai tona ni kaina mai riwayar hadisin nan na so a ce ni ne nake wannan ramin wallahi ba na rayuwa wanda ya samu addu'ar annabi ya more wa nabi umamah al-bahili radiyallahu anhu qala ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibril wa huwa tabu bi tabu وقال يا محمد أشهد جنازة معاوية بن معاوية المدني وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في سبعين ألفا من الملائكة ووضع فوضع جناحه الأيمن على الجبال وتواضعت ووضع جناحه الأيسر على الأرضين وتواضعت حتى نظر إلى مكة والمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية هذه المنزلة قال بقراءة قل والله أحد قائما وقائدا وراكبا وماشيا رواه ابن السن والبياقي معاوية الباهلي أبي أمامة أن أبي أمامة الباهلي كي يتشي من ذا الله يزو قرن جبريل يزو وجن من ذا الله أتبوك يتشي يا محمد ka je ka halarci jana'izar Muawiya ibn Muawiya al-Muzani wani mutum ne Muawiya ibn Muawiya al-Muzani annabi ya fita wa nazala Jibril fi 70000 min al-mala'ika Jibril shi kuma ya sauko da mala'iku 70000 ya shimfida fuffukinsa na dama akan duwatsu duk duwatsu suka yi tawazu suka zangan da kai ya shimfida fuffukinsa na hagun akan a ƙasa ita ma ƙasa ce tawazu ta gangan da kai har sai da ya yi hango makka da madina wanzu Allah ya masa sallah da jibrilu da mala'iku waɗannan mutane duk mala'iku dubu saba'in yayin da ya gama sai ce ya jibril me ya kai mu'awiya ibn mu'awiya talmuzan ya samu wannan matsayi sai ce da yawan karanta qul huwallahu ahad ko yana tsaye ko yana zaune ko yana tafiya akan dabba ko yana tafiya a ƙasa ibn sunni ne ya ruwaito wannan hadisi sai dai hadisi yana da rauni ya ruwaito shi a cikin al'amal al-yawm wal layla da bai a cikin shu'abul iman a riwayar akwai baqiya ibn al-walid mudallisi ne tallisan shadid shi sa wasu malaman ma suka ce da'ifi ne jiddan manzo Allah ya faɗa ya ce inna bil madinati duk akan yakin tabuka lokacin da aka tafi inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم حبسهم الأذر a madina akwai wasu mutane babu inda za ku yi tafiya kuma babu wani wadi da za ku tsallake ba wani kwari da za ku tsallake ba ce waɗannan mutane suna tare da ku ko da ba sa tare da ku a gangan jiki amma kuma fa suna tare da ku a zuciyarsu sai sahabbai suka ce ya za suna tare da mu suna madina mu kuma nan mun dawo ya ce kwarai kuwa habasa humul uzur uzuri ne ya hana su biyo ku dan da ba dan suna da uzuri ba da da su za ta wannan hadisin abin da yake nuna cewa duk lokacin da bawa yayi niyan aikata wani abu na alheri sai wani uzuri sai ya hana shi ya aikata wannan abu to yana da ladan wannan aikin ko da bai je ba yanzu ka saba kana zuwa karatun nan da ake na'am an sani cewa mutum ya zo masallaci ya zauna ya saurari ilimi na addini ana rubuta masa lada to sai wani uzuri ya hana ka ka zo uzuri karɓaɓɓe a shari'a to a ka'ida ta shari'a kana da wannan ladan na kaman wanda ya zo ya zauna ɗin nan me yasa haba sakal uzur uzuri ne ya tsare ka ka saba kana zuwa sallar juma'a baka samu zuwa ba uzuri ya hana ka kana da ladan zuwa sallar juma'a ka saba kana azumin litinin da alhamis uzuri ya hana ka baka yi ba ko tafiya ko rashin lafiya ko mantuwa ko wani abu haka kana da wannan ladan ko da baka yi ba ka saba kana kiyamun laili wani uzuri ya sa a daren baka tashi kai kiyamun laili ba Allah zai baka ladan kiyamun lailinka cikakken lada me yasa wani uzuri ne karɓaɓɓe ya hana ka kai wannan kiyamun laili duk duniya addinin musulunci shine addinin da ya zo da irin wannan shiri na alheri da fatahi yasa ake so mutum kawai in zai abu ya rinka yi don Allah kuma ya rinka neman taimakon Allah tabaraka ta'ala kuma ya rinka kyautata niyya dan Allah zai cika masa ladansa yasa aka samar da sadaka jariya ai me sadaka jariya mutumin da ya wani abu na alkhairi a nan duniya yana kulawa da shi sai ya mutu to har ya mutu ana kai masa lada kaga a ka'ida idan mutum ya mutu ai aikinsa ya inqata amalu aikinsa ya yanke to amma in dai yana da sadaka jariya wani abin da yayi yana gudana har bayan rayuwarsa to ana ci gaba da bashi wannan lada da haka mutane a dage a aikata alkhairi a ci gaba da ayyuka alkhairi akwai amfani bishiya ne ka dasa har a sare ta kana samun lada duk shekarun da za ta yi kana samun lada masallaci ne ka gina duk mutum ɗaya ba biyu ba uku ba duk wanda ya zo ya sallah a gurin nan ko kana kabari kana kwance sai Allah ya baka lada amma mutane Allah ya ba su kuɗi ba za su iya cire kuɗi su gina wa Allah ɗaki ba a banzan bazara kai ta sayan motoci kana hawa motar da ita ɗaya za ta gina ma masallacin juma'a guda biyar wallahi mota ɗaya da kake hawa ranka ya daɗe za ta gina ma juma'at mosque guda biyar ka zo ka ajiye ta wataƙila sai ka yi wata biyar ma baka hauta ba ya kaga in ka haƙura ka gina masallacin juma'an da wannan kuɗin mota ko ɗanka bai maka wata addu'a ba bayan ka mutu ko bai maka sadaka ba bai maka za ba kana da lada in ka gina makaranta har duniya ta tashi makarantar nan tana existing kana da lada sadaka jariya amma mutane a duk wani abu da ka sani mutane za su iya kashe kudinsu a kai su yi amma banda abin da zai sama musu gidan aljanna shedan sai hana su duk wani abu na taimakon addini yana da wahala yau masallatai duk da bara da roƙo ake gina masallaci illa bi shiqqil anfus da gumin goshi sai an nemi kuɗi an ta nema ana bi ana lallaba alhazai ana neman taimako mutum ya dan bada wani abu yana da kuɗin yana kwanciya a kansu amma shaidan ya hana shi iya cirewa ya bayar ya yi wa Allah aiki to shi yasa ba kuɗin ba Allah zai iya baka kuɗin kuma ya hana ka neman lada da kuɗin ka mutu a banza dare ɗaya wasu na kuka wasu kuma sun gama kukan kuma in dare in suka fara lissafi su kama murna Allah kuwa abin da ke faruwa kenan to me dama shikenan dama ai in kana rayan ma daman ka dan taimaka musu ne da wani abu da dama ba addini ka gina su ba kawai in ka mutu su ci abin da za ci ka je can kai ta fama wallahi akwai wanda in ya mutu ya'yansa murna suke saboda alherin da za su samu za su ja kaya sosai za a yi rabo yanzu kuma kun san lokaci ne na neman kaya kai kuma kana raye ka kai kai ne gidajen mai kai ne kamfanoni kai ne motoci kai ne kadarori ka ga mutum ha Allahu akbar Allah mai iko da ganin dama yadda ya so ka ga mutum mala ya tara dukiya tara arziki amma ba za ka iya tsayawa ka lissafa abubuwan alheri da yake yi ba yanzu masu kuɗin mu da muke da su a ƙasar nan malam suna da kuɗi na fitar hankali ya kamata a ce wai masallaci sai an yi yawo ana neman taimako wajen gina masallaci na kamsu salawat ko na juma'a ya kamata dukiyar da ubangiji ya basu ko tirela ɗaya fa ka ware ka ce ribar da take kawo kawai a rinka gina masallaci da shi sai ka gina masallaci dubu nawa kafin ka mutu musulmi ce zai shi sallah su ibada ba makarantu na islamiyya babu ana ta haya ana ta zama a tsoron kofar gida ga musulmi fal a cikin gari in an yi magana ce duk musulmi ne mu wayi mu garin mu na musulmi mu jihar musulmi ne amma ko musulunci bai da gata a cikin jihar bai da shi ba masallacin kirki duk masallatai tsofaffi ba wanda gani wanda zai baka shawa duk wancan a matsayi wannan a takure wannan ba shimfiɗa kirki wannan ba wuta wannan ba kaza ba kaza je ka musu wuraren ka je ka ga masallatansu gari guda duniya guda ake ɗauka a nan ƙasashen mu ma na afirka wallahi tallahi baƙaƙen da kuke ganin kun fi su kuɗi in kun je kun ga masallatan za ku sha mamaki yanzu ko ƙasar nijar ta fi najeriya manya-manyan masallatai ku je ku bincika ƙasar Nijar ta fi Najeriya manya-manyan masallatai. Ku je kuma duk biranen su gan duk inda suka ga masallacin su tafkeke suke ƙato a cikin unguwa. Iya ganin ka suna da wurin sallar jana'iza suna da komai da labirari har gidajen rediyo. Ƙasar Nijar da kake ganin su wallahi duk sun fi musulmin Najeriya gidajen rediyo. Nan da nan ƙungiyoyi nawa suke da shi gidajen rediyo nasu ai ta program na addini. Nijar ɗin da kake gani wannan Nijar. Allah mata albarka larabawa ma da kasashe nawa suke zuwa muku nan in kace zaka bude gidan rediyo na addinin musulunci ka ci uban wulakanci wallahi ka gwada ka gani an samu wasu miyagu sun rike abun kawai ka bude rediyo dan ka yada addini kai zaka sponsorin airtime da komai wala ba su bari ba za a kafa ma sharuɗan da sai ka kusa mutuwa dan bakin ciki Allah amma in na kida da waka zaka bude nan da nan zaka samu lasin wai dan kada a wayar da kan mutane ne kada a wayar da kan mutane sharholiya ku da aikin banza dama wani ma zai iya biyan kuɗin ya ce gashi na an biya kuɗin lasin din sai dai kada yanzu akwai mutane da yawa da suka bubbuɗe gidajen rediyo da sunan su maki musulunci amma suna jin tsoro sai dai su canja sunan suna nan sai dai su canja sunan kuma su ta zuba abubuwa wanda ba na musuluncin ba saboda mai in aka ga musuluncin zalla suke sawa za su sha mamaki amma an yi magana mu ne musulmi muna da majority muna me ina majority muna rayuwa ta gurba muna rayuwa ta kaskanci ta ci baya ba mu da yanci da rashin zuciya da ba mu da shi ba mu da haɗin kai rediyo ɗaya na musulmi rediyo guda ɗaya yau wannan ka buɗe ka ji da'awa ta musulunci babu Allah gyara mana ina faɗa ne saboda samari matasa ku jiya musulunci yana buƙatar ku yana buƙatar taimakon ku da agajin ku ku taimaka wa addini Allah ce muke yanzu akwai laifi mutum ya bude gidan rediyo a sa qur'ani da safe a sa wa'azi a fassara a saka zikiri da askar in an gama a sa karatu tafsiri can a sa kaza a yi 24 hours ana sa program na addini wannan koyar da ƙur'ani wannan koyar da tarbiyya wannan koyar da program na yara ƙanana wannan program na masallatan juma'a wannan na kaza kullum a bashi ƙarfi akwai wani illa ciki a'a suna tsoron arnan ƙasan nan suna tsoro suna tsoro mai kuɗin da yake da shi kuma kuɗin da zai iya wannan ɗin bai zai yi ba ko dai babu tunanin ƙwaƙwalwar adda ƙile take ba ta da tunanin ta gane ko kuma yana nan ba a isa a ba shawara yi ba tunda kai in baka da kuɗi a ƙasar nan baka kai ka ba da shawara ba in ka ka ba da shawara an ɗauka to kana da shi ko kuma ka isa don Allah matasa ku nemi kuɗi ku yi kuɗi ku taimaki musulunci ku taimaka wa addini ku yaye masa baƙin cikin da yake ciki yanzu ba nan gaya muku wani abu guda malam inda aka ci gaba malam unguwa unguwa za ga duk wani masallaci za ga an sai sabuwar mota bus ambulance an mata zane irin na ambulance an mata gado da AC da komai an ajiye ta kawai wannan mota an yi fakin ɗinta a masallaci ana wanke ta ana wamin ɗinta ta ɗaukan gawa ne muku in ka ci sa'a ka samu kurkura a unguwarku da babban mutum da karami da kowaye ma in ya mutu ba motar da za a ɗauke shi a kai shi kabari amma a tadiranmu masu halin mu motoci nawa a banza suke da su a aji a yadinsu ambulance ai an san ambulance ta irin ta asibitoci ko to inda aka ci gaba haka ake du masallacin juma'a sai a samu na attajiri sai sai ambulance mai kyau fara a mata hoto idan wani rashin lafiya ya kama wani a cikin unguwa ma'abucin sallah cikin dare kawai ba sai an tashi makoci ya bada aran mota ba duk talaka idan ciwo ya kama shi ya buge shi da daddare ko wani hadari ko na abu a zo kawai mai gadin masallaci ga wannan ga mota ga komai da sauransu direba a kira shi a zo a fita a jiya gawawaki a cikin mutunci ake kai su muku yanzu motar da ake ɗiban kashin awaki da taki a ita ake ɗaukan gawawakin mu akai ta makabarta makaran ma ta arziki babu duk masallatan mu akwai makara ta zamani mai kyau ta ƙarfe wanda aka inganta ta muku muna nan akan kwangwalan nan tun shekara ɗari uku ne ina jin da wani abu ba a canja da ba haka ne mana haka ne duk wani abu na ci gaba ba mu da shi tunani ma da zamu inganta rayuwar babu yanzu akwai wani aibu dan an an samu mota mai kyau an aje sai a zo fa ai mutuwa fa ana neman mota ah da Allah ina malam Adamu mai kurkura malam Tanko mai kurkura ina malam wani mai kantan nan ina malam haka ake ba haka ga kuɗi ga masu kuɗi ana tare su wani mai kuɗin yana masallacin zai mutu a rasa motar da za a je abin ne shi wallahi amma yana da miliyan dubu a ɗakinsa amma ya kasa sayan motar naira miliyan biyu ko uku ko hudu da zai ajiye ta a masallaci sadaka jariya asibiti ka rufe idan ka karar kacaf a da'awarku a tafiyarku wani asibiti kake da shi garanti yau naku na musulmi wanne ne karar kacaf ba ku da gurin ginin ne ba ku da masu kudin ba ku da tajiran yau a garin nan wani asibiti kake da shi garanti a matsayinka na musulmi dan sunna da ake da'awa yau in matarka tana ciwon ciki ko za ta haihu za ka je ka kai ta komin dare ba ka damuwa za ka je ka ajiye ta mata zalla ne za su buɗe ta su duba ta ina yake asibitin kuna ganin ci bayan mu ko kai yanzu a karan kanka wani asibiti kake da shi amintacce na yan uwa ne daga shugaban asibitin da likitocin da suke duba marasa lafiya wanda ba kana da garantin yau ciwo in ya kama ka karfe ukun dare a dauke ka a kai ka kana da amincin wanda zai duba ka dan dole ne yanzu mu gane waye zai duba mu tunanin wannan ma ba wai da ga mutum zai zo ciwo ya kama shi a dauke cikin dare a kai shi wani private hospital wataƙila wasu kasu goma mun arna ne ba dama ana jin haushinka su durka durka maka allura a cewa ne karfe ukun dare ya cika shikenan mu kuma da mun ba bincike Allah ji kansa Allah ya masa rahama ba aminci babu ka je kana kallo a kai ka asibiti da kudinka a maka wulakanci wanda yake duba kan kai ka san makiyinka ne ko babu wanda yake duba kan makiyinka ne fa kuma asibitin da aka yi shi don neman kuɗi zalla kawai amma wani asibiti ne aka yi shi da ruhin taimako na gaya wani mai kuɗi a tajiri na ce yanzu karab kacab kano ga baki ɗaya wani asibiti ake da shi yau in mace musulma za ta haihu ana da garantin a kaita za ta haihu lafiya kalau mata ne zalla musulmi za su duba ta ko mijinta yana nan ko baya nan za a duba ta amma an magana muna cika masallacin juma'a mu musulmi ne mu kaza ne tun daga masu kuɗinmu da 'yan siyasanmu da samarinmu da matasanmu da attajiranmu waye ma yake tunanin wannan to me yasa ba za ma mu yi haɗu ko da anguwa ne mu kirkiri wannan ba ko da ma mu yi na kuɗin ma ni fa abin da ya dami ba ma na kyauta ba amma yi na kuɗin kuma wallahi muna da likitoci masu kishin addini likitoci masu son su taimaka amma babu tsarin ba yanda za a yi wannan addinin da wannan da'awar wallahi ya tafi a cikin wannan tsarin da muke tafi haka za mu yi ta mutuwa a wulakance cikin ƙasƙanci da tozarci ko don security ma da tsaro ma babban mutum malam cikin dare ciwo ya kama shi ba ka da garantin asibitin za ka shi in ka kai shi asibitin da kake tsammanin wancan asibitin ne ka san waye mai duti ka sani ka sani mai dukin ko da ajantarsa akwai abin da ya zo yi naka ne ko ba naka bane ka sani in matarka tana naƙuda aka ɗauke ta kai ta asibitin na kuɗi ko na waye ka san waye ka san hannun wa za a danka ta ɗaukan ta ba za ka yi ka miƙa ta a ce ka jira a waje sai abin da suka mata yanzu ba buƙatar mai zuciya mu samar da aminci hatta a cikin asibitocinmu ina ce mota in za ka hau sai ka san lafiyar motar ka san ingancin direban da waye amma lafiyar mu fa ba mu wannan binciken kemis ba na kirki na arziki mutum ya bude da sunan taimako da kishin addini taimakon al'ummarsa ko kishin mutanen unguwa ba a yi kudi kawai amma in yamuri zai je cikin ƙauye da ba san komai ba ya ɗabi expired products maganin da ya expire zai bude can ciki ya sai generator sa na dubu ashirin da biyar yana tayarwa shi zai ba da magani mataccen magani kuma shi yake allura kuma har haihuwa yake karba wallahi duk mun je waɗannan ƙauyuka an nuna mana mun gani ce malam kaga wannan ƙauyen ba ma'aikacin gwamnati ko ɗaya amma akwai wani inyamuri ogawa ne yana da katon kemis da ya gama aina ciniki ya dada buɗe provision store daga nan ma ya dada buɗe gidan fiye wata daga nan ma ya dada buɗe a kemis ɗinsa yana da gadon karɓar haihuwa in ya muri ɗan banza to a yi saboda bamu da tsari kuma a ƙasar musulmi a jihar musulmi in na gada ma sai in faɗi sunan ƙauyen wato abin ciwo da bakin ciki na ƙasar nan wallahi kana bayanin sai ka kwana kana yi wallahi amma ni ina faɗa ne kullum na faɗa samari matasa ku nake targeting ku ji zafi ranku ya baci ku ji ciwo saboda in kun girma kun yi karatu kun samu matsayi ku samu ku samu mana gyara akan wannan wulakancin kuna muna kabari tafiya an ci gaba amma mu kan muna nan a dankare mun iya dai faɗan siyasa da gabar siyasa siyasa dai in dai akan siyasa ne yanda ka san annabi da kafiri haka muke ra'ayi na rai riƙau akan siyasa a cikin wannan al'ummar tamu saboda mai an kautar da mu daga addini an dora mu akan abin da ba addini ba muna fada da junanmu muna yaƙar junanmu muna bala'i wannan duk mun iya amma abin da zamu yi kishi na kawo ci gaban al'ummarmu da jama'ar mu ba ma iya yi kashi nan kuna ganin yan siyasan ku ta mutuwa akan su ku ta yi daga baya sai ku ji sun haɗe sai kuma ku shiru ko magana ba kai sakai ba ƙwarai wane yana faɗa da wane wane ana kaza ba a shiri wane yana bala'i da wane can sai ka gansu abuja an haɗu ana ta tafawa fa sai ka ji an haɗe kai kuma fa ɗan tallan aya da yalo kana ƙasa ku ji ku waye ku waye ku zama wayayyu kar ka je kana bin wani mutum ko waye shi wai kana bin sa wai ɗari bisa ɗari bai da garanti musamman ɗan sana'a wanda ya mai da siyasar sana'a nema aljihunsa kawai shine a gabansa ya yi bala'i ya faɗi duk abin da zai faɗa da ƙarshe kun kaga ya canja tunani har yanzu mutanen ba su fahimta ba Allah ne ake masa wannan biyayyar shi kadai shi kadai ake masa wannan biyayyar ba wani dan adam ba Allah ya mana afuwa lamma raja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qafilan min tabuka ila al-madina hatta idza kana bi ba'd at-tariqi makara bihi ba'd al-munafiqin da wani karatu kuma shi ma فتآمروا أن يطرحوه من أقبة في الطريق فلما بلغها أرادوا سلوكها معه فأخبر خبرهم فقال للناس من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم وأخذ الأقبة وأخذ آه الأقبة كي وأخذ الناس ببطن الوادي إلا أولئك النفر الذين حموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليماني وعمار بن ياسر فمشي معه وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها وبينما هم يسيرون استمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر حذيفة أن يردهم فأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن فضرب به وجوه رواحلهم وأبصرهم متلسمين ولا يشعر إلا أنه فعل المسافر المسافر فأرعبهم الله حين أبصروا أذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأسرعوا حتى خالطوا الطريق- الناس فقال صلى الله عليه وسلم لهذيفة هل أربت منهم أحدا قال أربت راحلة فلان وفلان وكانت ظلمة فقال هل علمت شأنهم قال لا قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت حتى إذا آه، حتى إذا طلعت العقبة في العقبة طرحوني منها فقال له هذيفة ألا تضرب أعناقهم قال أكره أن يتحدث الناس إن محمدا قد وضع يده في أصحابه فسماهم ف- ف- فس- فس- آه، فسما فأي فسماه لهما كو لهما وقال اكتماهم حديث إمام أحمد يفد شي رواية أبي الطفيل الله يدد شي ga abin da ya faru yayin da manzon Allah ya dawo daga Tabuka zuwa Madina annabi ya dawo daga Tabuka zuwa Madina ka duba malam yana cikin tafiya a hanya idan kana bi ba'd tariq sai munafikai sai suka shirya masa makirci jama'a in an ce munafiki fa yana cikin mutane shi munafiki yana cikin muwai yana cikin musulmi an je yakin nan an dawo kawai munafikai suka shirya wani makirci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka shirya cewa idan annabi a hanya in ya hau wani tudu uku ba so su wullo shi daga can ka duba suna gindinsa ba suna tare da shi an je yakin an yi duk abin da aka yi ana dawowa suka ce ai ba za su bari annabi ya dawo ba ya kamata su kashe shi a hanya ka kula fa zai iya yiwa ka rufe daki da barawo ka kula fa zai iya yiwa ana tafiya ana harkoki ana mu'amala wane fa ba lalle ne yana tare da ku ba wallahi rigar ce kawai da bakin yake tare da ku amma zuciyarsa baya tare da ku Da haka idan kuna yin abubuwa ku daina bude abubuwan ɗari bisa ɗari gaba ɗaya a gaban mutane dole in an yi wani abu haka a fili to a daɗa komawa a yi mitin ɗin bakin gindin jakin bene a shirya wasu abubuwa mutane kar ku rinka zama fatihin kun bude abu ƙarara komai a fili saboda tafiya ta lalace idan har a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuɗa- kubuta daga irin wannan mutane ba yayi lokacin mu malam yau a kasuwa munafurci a makarantar islamiyya munafurci a makarantar boko munafurci ofisoshin gwamnati munafurci a anguwa munafurci a masallaci ma munafurci a ko ina ma ba inda babu munafurci in kai wasa a gidanka ma ana maka munafurci duk inda zaka zo ka haɗu da mutum goma ashirin talatin arba'in ba kayi da gaske kyakkyawan tacewa kai ba ba mamaki ka rufe kofa da mutumin banza wani wallahi kuna tare da shi za a yi ta amfani ana karya ka sai dai ke ta samun matsala baka gane ba ka kula amfanin zuwa makaranta lura ka rinka yi kana duba abubuwa fa ba sai na maka bakin baki ba ka bi sannu ta Allah ya ba mu dacewa kowa ya san me yake yi. kowa duk abin da zaka yi ka rinka lura zaka sha mamaki an baka labarin wane kaza ne yanzu wannan malam da su aka tafi tabuka da su ake dawowa suna cikin kai matafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ashe munafikai suka ce da ya je kan wani tudu mu turo shi ya fado yayin da manzo falan ma balaga ha aradu suluka ma da yazo zai bi wannan hanya sai suka ce mu ma tare da kai da mu inda suke so su turo shi din in an je daidai wannan wurin sai suka ce mu da kai za mu tafi za mu tafi kamar za su ce miki annabi ne sai Allah ya bashi labari aka yi masa wahayin aka sanar da shi waɗannan mutanen mutanen banza ne sai annabi ya shela ya ce man sha aminkum an ya'khudha batna alwadi fa innahu awsa lakum wanda yake so ya bi hanyar batna alwadi ita tafi yalwa ita tafi fadi kwa iya bi annabi ya bi wannan hanya mai uqba din mutane sai suka dauki batna alwadi illa ula'ikan nafarul ladina hammu bil makr bi rasulillah banda waɗannan mutane munafikai da suka shirya za su yi annabi makirci yayin da suka ji annabi ya ce wasu su bi can wasu su bi can sai suka seta ina annabi ya bi ya bi wannan hanyar da suke so su masa tsiyar kawai sai suka shi hanyar tare da shi ista'addu wa talassamu sai suka shirya wa talassamu sai suka sa ina irin rawani da aka rufe kanka akwai auren da zaka ka lullube kanka gaba daya iya idanka ne zai fito to duk wanda yake so yayi wani abu na barna ko yayi wani abu da yana jin tsoron a gane shi to yana rufe hancinsa ne ya rufe ya sawa kansa niqabi da komai kamar yadda mace take yi yar shine talassam kuma yawanci idan matafiyi zai yi tafiya saboda kura da abin nan da iska a da saboda sahara suna yin attalassum sai su lullube suka yi wannan wa talassamu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ina Huzaifa ibn Yaman yace gani ina Ammar ibn Yasir yace gani yace ku zo mu tafi tare Allahu akbar ka gani ko yasa koyaushe in za ka yi wani abu tafiya ne mu na kusa da kai ku tafi da su saboda abin da zai iya faruwa wataƙila wani abu ya faru ko ciwo bai tsaye da kai ba to a iya nufin ka da wani sharri alal aƙalli a samu wanda zai zo ya bada labari cewa ai muna tare da wani su wani su wani suke kuma zaka ga amfanin su dai ba yace ku zo mu tafi kuma shama yace Ammar ibn Yasir yace kamalin zamanin taguwata Huzaifa ibn Yaman kai kuma ka koro taguwar fa bainama hum yasiruna suna cikin tafiya a wannan hanya kawai sai suka jiyo takun mutanen waɗancan mutane da munafukai tare ba ake da su kawai sai suka jiyo motsinsu sun taho za su yi makirci min wara'ihim kawai sun yi kan annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin kawai annabi sai fushi ya kama shi yace yanzu mutanen abin da za su yi min kenan sai ya ce wa hudaifa fa amar hudaifa an yaruddahum hudaifa ka juyar da su kamar ya kaga amfanin tanadi kenan da training da motsa jiki da iya makami ya ce ka juya da su kana tsammanin da ya ce zai ya juya da su ya zai ku juya makami zai dauka ya baza su shi ne amfani da shirya yi ka zauna baka iya sanda ba baka iya ba abin da ka iya ranar da za a zo ka zo a zo a ce kai aiki baka iya komai ba a zo gidanka a maka wulakanci ba za ka iya kare kanka ba a zo unguwarka a maka wulakanci ba za ka iya kare wai ya wai a unguwa guda wayan dama sun dauko wai wukake da a hannunsu sai su kori mutum ɗari kowa yana gudu yana shiga gida saboda ba tsari sai ku tsaya ku shirya kowa ya fito da ɗan abin da ya tanada ya tsaya a kofar gidansa ko ku haɗu ku ce duk wanda yake so tsohuwarsa ta haifi sabo ya zo nan da an rage rashin mutuncin da ake to amma kowa gudu yake ƙananan yara ba su ce su bakwai su takwas ba da barandami da sanduna kawai saboda sun sha kwaya wanda sha kwaya ma da bai da ƙarfi dan kwaya ai bai da karfi ai sai ku shirya ku yi tanadi wani lokaci abun bakin ciki ga saurayi a unguwa wai yana gudu ka je ina banza baka baka tsayawa an kaga abin kai tsalle ka ballo wata rumfa ta makocin ku katakon ka karya shi ka fito ka tsaya ka ja daga ka shirya to baka yi baka koya ba dan motsa jiki da ake baka yi koyan duka da kariya da ake duk baka iya ba ya ka ce a zo unguwarka a maka wulakanci baka sani ba shi koyan training da motsa jiki da kariyar jiki ana yi ma ko don tsoron wulakanci da gudu ta tsallake abu duk ya kamata ka rinka yi saboda akwai abin da zai zo wallahi shi ka tsallaka katanga wata tsohuwa aka gobara a gidansu ta nuna min naje mata jaje nace malam ka ga katangan nan nace na ganta nace hajji duk tsawon ta tace wallahi malam ni na tsallake ta katanga malam na ce tab a matsohonan ta na ce to tare ki aka ta ce wa yake maganan tare na ga wuta na ga gobara haka ta tsallaka ta tuna yarinta a da sun yi yan wasanni ban sani ko kuna fahimta ta ya ce juyar da su huzaifa kan haka annabi ya faɗa ka juyar da su ya za ya juyar da su kai ka san me zai amfani da shi wajen juyar da su ina maka bayani ne ka rinka fahimta ta fa ta Uzaifa da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi fushi ya ce a juyar da su kawai ya tashi ya ɗauki garkuwarsa ta yaƙi mahjan kawai ya fita da ita wanda ita wannan ko saranka aka yi da takwabi duk wanda ya doke ka da takwabi sai ka jefa masa ita sai ka ji kal ta da ke wannan karfan garkuwa kamar lema ce haka akwai wanda ake sawa aka akwai wanda ake riƙewa a hannu da kuma naka takwabin a hannu kana kariya da wannan kana amfani da wannan ya ce bari in tafi kaga ashe a shirye suke ya ce da ya je ya samu wannan makami nasa ya bi fuskokin dabbobin ya yi ta tsarewa ka ji wani makircin yaƙi mana fuskar dabba ya bi ba ba ba daman ba gadana suna kan dabban ne za su iya guduwa ko za su yi ta'addanci ba to bari in zubar da dabbar tukunna in ta tsuguna sai ka zo mu yi jiki da jiki da kai kai malam sabai akwai training malam ha yana zuwa sai ga kowa idan sa rufe ce a ashe yaki aka taho wai wannan duk an shirya za a kashe annabi ne ya gansu mutalassimin sai ce amma wataƙila ko matafiya ne ko kawai sun yi ne kamar yadda matafiya suke wala ya shiru annahu fi'lal musafirin Allah ya jiyar da su tsoro fa ar'abahumullah Allah ya tsoratar da su ya jefa musu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba kenan kina absaru hudayfa suna ganin hudayfa mallan sai suka tsorata suka ce ka lalle makircin da suka shirya din nan ya bayyana an gane shirin da suka yi su a tunaninsu ai annabi bai gane ba a tunaninsu sahabban da suke tare da manzo Allah ba su gane ba kawai za su yi ta'addanci to malam duk wanda yake neman yayi maka barna sai ya yi dirasa sai ya karanta ka sai ya shirya maka sai ya saiti wani gaba idan baka kula to kaga sai ka fada idan kuma kana kula kullum kana mai lura ne duk abin da yazo kana lura da shi musamman yanzu mutane kowane mutum ka rinka kallonsa ka daɗa kallonsa ka daina yadda wai kaga mutum kawai shi kenan haka a hanya ne a kofar gida ne a anguwa ne a asuba ne ka fita a kaza kaza da sauransu wani ya ce ya fita sallah asuba ya sai ga wasu masu jallabiya suna biyo shi ya ce a to wannan baki aka yi ne ko ya ne ya ƙara ya ga sun ƙara ya dada ƙara ya ce to yau fa an samu matsala ya ce gashi kuma ya fito ba kimtsi wallahi kame shi suka yi ɗab yana tafiya sai ga mota kawai ta bullo an shirya ana cikin bin su kawai sai ga mota kawai ana zo aka bude mai kofa aka ce shiga sai ga makami yayi iya kokarin sa to sun fi karfin sa amma dai yayi kokari malam ka kimtsa shawara ta ke nan gare ka kuma kar wani ya rena kansa kada wani ya ce a'a shi ba kowa bane a'a kai din ba kowa bane amma za a iya maka wani abu dan a bakanta wa kowa din ya ji zafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi fushi ya umarci Huzaifa yace dau mataki akan su suka gane cewa lalle an gane su wa asra'u hatta khalaqun nas suka yi sauri kai sai suka shiga cikin mutane suka bace suka ciccire rufin fuskar tasu ka duba makirci manzo Allah yace Huzaifa hal arabta minhu adan akwai wanda ka gane a cikinsu ka ji ko kaga ashe ana iya maka sharri da makirci baka gane waye ba abu na biyu ashe na kusa da kai wani zai iya zuwa da shi za a yi ta'addancin sai ya lulluba kansa ya ɓoye kansa sai an gama rashin mutuncin washe gari kuma da shi za a yi ta'aziya Allah akwai wanda shi ya je ya kashe wani bawan Allah shi ya kashe shi ba shi ya sa makami ya kashe shi amma washe gari yana cikin mutanen farko masu zama a shimfiɗar ta'aziyya sai da bayani ya zo ya bayyana bayan bincike aka gane mutane malam makirai ne ba su da kirki suka shiga cikin mutane manzo Allah ce zai baka gane wani yace eh na gane a bar hawan wane da wane ban sani ba shine akai ko ba shi ba amma dai lalle dabbarsa ce kaga ikon Allah ko duba wani abu in za ka yi tona ramin mugunta sai aka ce ka tona daidai mai daidai tsawonka da suka zo suka lullube kawukansu amma ba su lullube kawukan dabbobinsu ba yanzu kana da doki anguwa duk wanda yake mu'amala da kai ko yake tafiya yaƙi da kai zai gane dokin sai ka manta za ka je kai ta'addanci sai ka ɓoye kanka sai kuma ka tafi da motarka ka manta ko ka canja lamba ai kuma wasu sun san motar yanzu wani yana wucewa da mota za ce motar wane ne ta wuce kuma wallahi ita ce to cikin batan basira sai suka ɓoye kansu amma ba su iya ɓoye dabbobinsu ba sun manta to malam haka abin yake lokacin da mutum zai rashin gaskiya zai gama shiryawa shi yana ganin yayi yana ga ba matsala ya ci kawai sai Allah ya toshe basirarsa sai ya manta wani abu sai a kama shi ta wannan abu Allah kare mu ya Allah mun fatan mu Allah sa kullum mu yi daidai Allah raba mu da aikata rashin gaskiya yace na gane dabbar wani da wani wa kana zulma kuma a cikin dare ne sai da suka bari ana cikin dare ya ce to ya kasan sha'aninsu ya ce wallahi ba da magana akan su ya rasulullah ba zan iya cewa wani wani mi ka san me ya faru me suke so su yi Huzaifa ya ce wallahi ban sani ba ni dai naga sun zo mana sun rufe kai manzo Allah ce fa innahum makaru li yasiru ma'i sun yi makirci ne wai don su yi tafiya tare da ni li yasiru ma'i hatta idza ittala'tu fil uqbati darahuni minha sai na shiga wannan hanya na hau kan wannan tudu sai su jeho ne daga wannan uquba din niyyar su kawai su an gizo ne in fada su halakar da ni niyyar su kenan Huzaifa ya ce a yanzu ya manzo Allah ka san da wannan kuma ba za ka sa a sare wuyan su ba ka ba annabi ka san wannan suke so su ma ka bari suka biyo mu a hanya kuma baka sa aka sare wuyan su ba kala akrahu an yatahaddasa an-nasu inna muhammadan qad wada'a yadahu fi ashabi ina jin tsoron mutane su rinka zance daga baya a ce ai muhammadu ya sa hannunsa yana kashe sahabbansa ai su mutane gani za su yi ana tare yayi in an ji ya sare wuyan mutum kaza sai ya ce a abun nasa ya kai yana kashe yan uwansa yanzu kamar dan uwanka ne ka same shi ya maka ta'addanci dan uwanka ya maka wani abu na ta'addanci na kisa sai ka je ka kashe shi duniya fa ba za su gane wani abu ya maka ba kawai ce za a yi ka kashe dan uwanka to da yawa annabi ya daga munafukai din jin hikima ta da'awa kar a ce yana kashe sahabbansa fasammahum lahum ya ambata musu shi ai da wane da wane da wane ne na san su da wane da wane ne amma yace uktumahum ku rufe ku rufe kar ku faɗa ku rabu da su ka san me ya faru wallahi ma haka annabi ya ci gaba da rayuwa da su a Madina su a tunanin su bai gane su ba a zo a yi sallah su zo su gaishe shi sassu kuma ya san su Allah ya bayyana masa su وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان وبينهما وبين المدينة الساعة النبي يفتو دقى تبوك سيد يزو ذي أوان تكانن سد ونوري دا مدينة تفير لوكا تشيني قدا ساعة قدا وكان أهل مسجد الدرار تولنا شيني أبو نظام رفيدش to barka ji wani jarabawar kuma malam annabi ya taho tsakaninsa da da madina da zi awan sunan wuri ne zi awan sa'a ne tafiyar sa'a ne guda wa kana ahlu masjid ad-dirat atahu wa huwa yatajahazu ila tabuk daman lokacin yana shiri zai tafi yakin tabuka mutanen wani masallaci da ake cewa masjid ad-dirat da Allah ya bada labarin cikin suratul tauba suka ce suka ce inna qad banaina masjidan lidhil illati wal lailati al-matira ya muhammadu mun gina a masallaci ga masu illa da kuma dare mai ruwan sama kaga mai suka ce mun gina sabon masallaci ga masu rauni mun gina sabon masallaci ga waɗanda saboda ruwan sama da duhu ba sai an zo masallacinka ba ka ji dalilin da yasa annabi ya murna ce masha Allah wa nahnu nuhibbu wa nuhibbu an nusalli fihi muna so mu sallah a ciki qala inni ala jinahi safar annabi ya ce da su a ina kan tafiya ku jira suka ce wai ya zo ya bude musu masallacin fa an yi shi ne dai ya kishiyanci masallacin annabi masallacin munafukai ne fa masallacin sharri ne ashe malam ana iya gina masallaci ba dan Allah ba ana iya gina masallaci dan sharri ana iya gina masallaci dan gaba ana iya masallaci dan tashaffi dan mayar da martani da da huce haushi mutane suna iya masallaci dan wannan ba wai dan Allah ya halatta ba ba wai dan hanyar da Allah yake so ba suna yin masallaci dan wannan subhanallah yace ina kan tafiya wa idza qadimna insha Allah atainakum in mun dawo daga tafiya za mu zo muku fa jaa khabar al-masjid min as-sama suna tafiya sai labarin masallacin ya zo daga sama da Allah tabaraka Allah yace allazina takhadhu masjidan diraran waɗanda suka ɗauki masallaci da kansa Allah ya sa masallacin suna masjidul dirar Allah ce la taqum fi la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fi rijalun yaybuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin waɗanda suka riki masjid dirar wannan masallaci na cutarwa Allah ya ce masallaci ne na cutarwa karkaje la taqum fihi abada karkaje kai sallah sun yi ne kufran dan kafirci wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman araba Allah wa rasulahu dan kafirci da raba kan musulmi da ka karkaje masallacin da aka gina shi akan takawa naka shi ya fi cancanta ka rinka tsayawa a cikin kana sallah akwai mazaje da suke so su tsarkaka kuma Allah yana son masu tsarkaka Allah ya tona asirin su malam kafin lokaci yayi fada Malik bin Duksham wa Man ibn Adi ya kira waɗannan mutane Malik ibn Duksham ad-Duksham da Man ibn Adi yace in talika ila hadha al-masjid zalimu ahlihi annabi yace ku tafi zuwa ga wannan masallaci waɗanda azzalumai ne masu wannan masallaci fahdimahu wa hadriqahu bin nari ku rugurguje masallacin kuma ku bunka masa wuta in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa sunansa masallaci amma what is the aim of building the mosque din menene manufa na gina masallacin shine cutar da addini taka duk lokacin da aka fahimci wani masallaci an yi shi ne dan a cutar da musulmi a ɓadda wasu an gayyaci wasu marasa mutunci su zo su saka karatu na munafurci da tsiya don su halakar da mutane idan gwamnati ta fahimci wannan ta rushe shi ko da masallaci ne ya ce ku bunka masa wuta masjid dirar ka je karanta masallaci tarihin masallacin masjid dirar a madina fa kharaja musri'ina malam sahabbai an ba su umarni mutum biyu za su rugurguje masallaci malam su biyu kawai suka dauki digogi da kayan barna suka je da gaggawa hatta dakhala wa fi alu malam suka shiga masallacin ba tsoro da mutanen cikin masallacin fa farriqahu wa hada mau suka bunka masallacin wuta ba su ce kowa ya tashi ba kowa kafarsa ta kai shi sai wuta fa wuta tana ci suna rushewa wuta tana ci suna rushewa wa tafarraqa anhu alu duk munafikan ciki suka gudu kowa ya gudu a aikin banza ku tsaya ku gane masallacin ku Allah ya saukar da wallazi na takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu zuwa ƙarshen suratul tauba aya ta 107 falamma dana min al madinati kharaja an nasu litalaqihi an gaba wannan duk ana ba mu labari da aka dawo tabuka ne ko da an tambaye ka yaushe aka yi masjidul dirar yaushe aka rushe masjidul dirar shine bayan annabi ya dawo hanyarsa ta dawowa daga tabuka kuma ka ji tarihin masallacin sai da ma aka je aka ce annabi ya zo ya buɗe masallacin to wallahi malam ina so gaya muku wani ku yi haƙuri a yanzu din nan malam akan samu mutane masu ƙungiyoyi na faɗa da addini ƙungiyoyi ne na turawa na maƙiya Allah amma suna jan mutane ko suna jan mata ko suna jan samari to sai su yi dabara sai su samu wani shahararren malami sananne sai a shirya wani abu da yake da alaka da wata harka ta da'awa sai a gayyato shi a wannan taron sai ya zo kaga idan ya zo ya sama musu kirere a kungiyar kaza ta gayyaci wani yana zuwa an ɗaɗɗau hoto an yi kaza to kaga sun yi wa kansu ne talla ko da bayan shekara ɗari ba wani malamin da ya sake zuwa shikenan alhali wannan kungiyar kuma kungiya ce ta gayyato mata tana koya musu tsiraici tana koya musu madugo tana koya musu kashe aure tana koya musu kin addini tana koya musu kaza amma za a iya fakewa da wannan yana faɗin wannan ne saboda ƴan uwanmu masu da'awa wannan kuma yana faru kuma akwai su ba to ba ko ina ne an gayyace ka zaka je ba ka sa ai maka research su waye wace kungiya ne me asalin su a wani masallaci suke yaya tsarin su su waye shugabannin su daga ina suke su waye sponsors din su duk ka sani ba wai kawai ka je ka kama kana son wa'azi ka je ka kama kana musallama ka sani ba suna yi bila adadin wani lokacin har waje za a gayyace ka ko a gayyace ka wani babban gari ka je kai wani program a kama maka hotel ka musu talla to yanzu nan ba munafikai bane ba sun gayyace annabi ne dai musu talla ba inda annabi ya zo ya sallah a masallacin da Allah bai bashi labari ba yaya sun samu credit to shi karatu idan muna yi mu rinka auna shi da zamani da abubuwan da ke faruwa ba wai mu rinka yin abu haka kawai da ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zo kusa da Madina kharaja nasu li talaqqi mutane sun ji labari annabi ya kusa dawowa daga Tabuka an zo dan a tarbe shi wa kharaja nisa'u sai mata suka fito wasibiyanu walwala'i da yan kananan yara da yara duka suna cewa tsala albadaru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da'i suna yin wannan a suka sifanta annabi da wata albadar ya zo mana ya bujiro mana daga saniyatul wada'i sunan wuri ne wajaba shukuru alaina wajibi ne mu yi godiya saboda annabi ya dawo ma da alillahi da'i matukar mai kiran Allah ya kira dole ne mu yi wa annabi mu yi wa Allah godiya dawowar annabi lafiya to sai ibn al-qayyim yace wa ba'dhum yara hada inda maqdamihi muhajiran wa huwa wahmun wannan kawo waƙar dala al-badaru alaina cewa annabi ya dawo ne daga hijira annabi ya hijira ya dawo min muhajiri kan maqdamihi muhajiran wannan wahami ne li'anna saniyatul wada' min nahiyati sham wannan wurin ma da suka faɗa ya zo mana daga saniyatul wada'i to sai aka duba a ranar lokacin da ya dawo to ba daga saniyatul wada'i ya dawo ba kamar yanzu kai ne wai a ce ka dawo ta mariri sai a ce ai wasu mutane sun zo suna maka lale maraba da zuwa sanda da zuwa sanda zuwa ya dawo daga dawanau ya biyo ta dawanau ya dawo amma kuma kai ta ina ka dawo ta mariri wannan shine matsalar waƙar da la'al badar alaina kwata kwata bata inganta ba kun fahimta wannan shine naqdul mutun malamai suke cewa a warware a warware rashin ingancin abu daga matanin yanzu kaga masu ta waƙar dala albadaru alaina min saniyatil wada'i ana kada mandiri ana waye ai ai ai an tari manzon Allah ma da ganga lokacin da kaga yanzu anan dan Allah kun ji magana ganga anan to me shigo da gangar to amma da yake waka ne kuma su sun saba sai an sai an dan shafa sun ce a daina cewa bugawa sai an shafa to ita kanta da la'al badru alaina din ina so ɗaliban ilimi su gane kwata kwata kwata kwata bai ma tabbata an yi wa annabi wannan waƙar ba to idan ma an yi masa din suka ce min saniyatul wada'i daga saniyatul wada'i to annabi ba daga saniyatul wada'i ya fito kaga ya nuna ba haka bane kenan an gane to shi yasa ibn qayyim yace li anna saniyatul wada'i min nahiyatish sham ai sanir wada'i daga nahiyatu sham falamma ashrafa ala almadinati qala hadhihi taba annabi kawai yana zuwa yana ganin madina shi hadhihi taba yace wa qala wa qala yace hada uhud jabal yuhibbuna wa nahibbu dutse ne yana son muna son sa falamma dakhala bada bil masjid annabi yana dawowa sunnarsa sai ya fara da masallaci Allahu akbar kullun annabi in yayi tafiya idan ya dawo kullun annabi idan yayi tafiya idan ya dawo kun san ina yake fara zuwa masallaci baya zuwa gida a baje masa kajinsa ya ci ko kayan daɗinsa ko kaza saboda shi na mutane ne zai zauna a masallaci ne ya fara sauraron matsalolin al'ummar da ita fi ibari ya warware matsalolinsu iyali kuma su yi haƙuri daga bayan shiga haka annabi ke ka duba shugaba malam ba irin ka bayan labai in ka dawo ma sai ka yi sati biyu wai kana hutawa shi yana sauka daga aiki yake farawa kawai yalla ba ya gyara yace wa ka wa salla fihi rak'atayn wa kanat tilka adatuhu sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim yace wannan al'adar manzo Allah ne summa jalasa linnas ya zauna dan sauraron mutane faja'ahu al-mukhallifuna yatadhiruna ilayhi wadanda basu je yaki ba suka zo suna ta bashi hanzari wa yahlifuna lahu suna ta masa rantsuwa fa qabila minhum alaniyatan ya karbi abin da ya bayyana na fili daga gare su wastaghfara lahum yace Allah ya fe muku yayi aiki da zahiri kawai wa wakala sara'irahum ila khaliqin ya wakilta sirrin su zuwa ga mahallicin su yace na karbi zahiri amma abin da yake koye a zuciyarka baka faɗi gaskiya baka faɗa mun kai man zakin baki na barka da Allah amma wani yazo ana tuhumar sa da wani abu yayi bayani yayi bayani kace to wani kai bayani na fili ban san gaibu ba abin da ka faɗa na fili na yadda amma na koye a zuciya na barka da Allah ka loda shi haka tafi kawai yace akan su ne Allah ya saukar da ayan nan ya taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim za su zo su yi ta baka hanzari idan ka dawo gare su a cikin suratul tauba aya ta 94 al-aya ma ba'da da aya da kuma ta zo bayan ta to wannan shine karshen abin da ibnu qayyim ya kawo na yakin tabu wanda muka yi waɗannan satuttuka muna ainihin wato karantawa na yi ta kokari ne don mu samu mu kammala insha Allah sai mu dakata yau babu tambayoyi saboda mun ci lokaci فبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته